بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأن فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كتفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مضطرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ثبت جمالي وأعجل الحق على لساني وأعوذ بك منك أن أبي ما أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ubangiji maɗaukacin sarki bayan ya tabbatar mana cewa
komai da komai daga gare shi yake yana cewa Allahu alladhi khalaqakum Allah shi ne mahalicin kowa da komai duk wani abu da aka halitta duniya to Allah ne ya halitta shi wato dukkan halitta tashi ne ثم رزقكم kuma dukkan arziki na rayuwar duniya ko da irin arziki wanda yana sauka daga sama da wanda yana ana cewa da ƙasa da wanda yana hukuma a cikin wasu kasuwannin ƙasa da kuma tekuna da koguna duk da abin da ake ce masa arziki wanda ɗan adam zai rayu da shi to duka yana daga Allah ne baya hannun kowa shi ne kaɗai wanda yake tsanta ya kaɗaita da iko a kansa. Allah shi ne mahaliccinku, shi ne kuma mai arzuta ku ba shi da abokin tarayya shi waɗanda na abubuwa. Sun makana ka ku kudure cewa ko kuma ku sani cewa shi ne yunitu kun su mai Wato mutuwa da rayuwa duka suna hannun Allah. ba wani wanda yana da shirka a cikin waɗannan abubuwa. Bayan Allah ya bayyana waɗannan abubuwa da don ya jawo hankulanmu wajen kada mu dogara da wani abu, kar mu dogara da dabarar kanmu, kada mu dogara da wani ra'ayin kanmu, kada mu dogara da wani abu wanda mu ne muka yi ɗin kirkira kan kanmu. A mu san cewa komai da komai yana wurin Allah kuma yana daga Allah. rayuwarmu da mutuwarmu ma tana hannun Allah sai ya koma ga kafirai mabauta masu bauta gunki hal ni ko ba kai kuma ya fa'alu min zalikum min shay shin da kun cikin gumakan ku wani wanda kuke da'awar cewa shi ya halicci mutane ko kuma kuna da kuna halicci kuna da'awar cewa shi ne mai arzuta mutane babu ko kuna cewa shi ne wanda yana hannun shi ne matar da mutane da rayar da mutane duk yana hannun shi ko akwai wanda wato kuna iya faɗin haka idan mutane sun mutu na shine mai tada su da kabura almin to akaikum man yaf'alu min dalikum daga waɗannan abubuwa da aka faɗa halitta da azurta da rayawa da matarwa duk da baki ɗayan su shin akwai wani gunkin da yana waɗannan abubuwa subhanahu wa ta'ala amma shi ko Allah ubangiji ya tsarkaka kana ya ɗaukaka daga duk wani abu da ake haɗa shi da shi na shirka. Shirkansu kansu zai koma. To daga nan Ubangiji ya koma yana bayyana mana abin da yake kawo wahala a rayuwa ta duniya. Abin da yake kawo wahalan mutane ko mutum ɗaya ko kuma jama'a. Abin da yake kawo kunci cikin sha'anin rayuwa wajen wajen al'annoba wajen kashe-kashe wajen wato fitile hanya da rashin rashin bin doka na Allah rashin bin wato dokoki na mutane wa'anda an tsara saboda a ji daɗin rayuwa wa'annan abubuwa duka za su fita daga hannun mutane har mutane su rayu a duniya a halin kakani kayi ne dalilin wannan ubangiji yana nuna wannan duk zai kuma kan ɗan adam ɗin ne ɗan adam ya yi ayyuka masu kyau ya tsaya a kansu yadda Allah ya ba da umarni sai kaga komai wato ya yi kyau rayuwa ta yi kyau a samu yalwa na arziki a samu kwanciyar hankali zuciya ya fita daga wato tsoro ya fita daga zukata rashin yarda da juna duk ya fita daga cikin zukata mutane su rayu rayuwar lumana da alheri da jin daɗi shi ne ubangiji yana nuna mana ginshiƙin waɗannan wahalhalu da suke samun mutane a rayuwarsu ɗan adam ne da daga ayyukan da yake yi duk aiki mummuna da mutum yana yi na kowane iri na karya dokokin Allah da rashin girmama ubangiji da rashin kula da dokokinsa rashin aiki da Qur'ani rashin aiki da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yin saɓanni iri-iri zina shan giya kashe-kashe da sauransu haka nan kuma wato rashin girmama lamarin Allah da ba ita a rayuwa to idan tsallace tsallace cikin waɗannan sun yawaita daga ɗan adam sune ubangiji yana halittar su ya juye su zama su ne wato idanu ko kuma su ne abubuwan wahala waɗanda su za su wahala mutum a rayuwar ɗan adam a rayuwarsa shi ne a nan ubangiji yana ce wa'arar fasadu fil barri wal bahr sannan ta yatsu a manya-manyan birane da kuma ƙanana wato da ƙauyuka birni da ƙauye sannan za ta yatsu a cikin fitan Allah yana sai saukar da wani bala'i ko fitina a ƙasa sai ka ga ɓannace-ɓannace da ɗan adam yana yin za ta shafi dukkan rayuwa rayuwar birane manya-manya da rayuwar wato ƙananan ba'an ƙaryu ko kuma garuruwa na ƙauye wasu kuma suka ce albaru abinda ake nufi da bar shi ne je wato tudu jeji wato ɓangar ta shafi jeji dazuzzuka da kuma ta shafi abin nan tekuna da koguna da dai dukkan wuraren ruwa wasu kuma suka ce a'a an sani ai an ce an ba sarki wani sarki an naɗa shi kan baharinsa ana nufin ƙasarsa wakacin birninsa da kuma kewayenta. Saboda haka a albaru walbaru a nan a zahirin lafazi wato jeji haka waje da kuma teku. Amma abin nufi a nan shi ne birni da ƙauye da kuma wuraren da akwai mutane da wuraren da ba mutane. Dabbobi da ɗan adam duk sun shiga a ciki. Wannan ɓarna da ta kawo ta girkita rayuwar mutane sai ka ga mutane a cikin ƙasa suna jin tsoron su je wuri kaza suna jin tsoron su saba abu kaza suna jin tsoron su aikata abu kaza zuwa kasuwanni masu nisa ya tsaya ba za a yi a tafi saboda hanyoyi duk ana tsarewa ko kuma ana jin tsoron tsallace tsallace da yawa kashe kashe da yawa yunwa da kuma annoba da wahalhalu da suke sa mutane duk me dalilin su dalilin su ayyukan ɗan adam idan mutane sun kyautata ayyuka sai ubangiji ya yawata musu alheri idan kuma ayyukan sun lalace a nan ne ɓarnan zai bayyana birni da ƙauye daji da wurin gari da sauransu ne duk zai faru ne bima kasara aidina saboda abin da hannayen mutane suka aikata ayyukan da mutane maƙallata suna yi sunan suna zato sharrin su kurun zai shafi lafiya ne suna ce ah lafiya ku ba bana abin da zai faru ya faru a nan duniya ne zan ji daɗi na ba ruwana haka suke faɗa wasu to ai abun zai shafi duniyar kamar daɗin nan ma za ka muka rasa inda ana ci ana ci gaba da saba wa Allah to duk abubuwan da kake da su duk zama babu kaga haɗin ruwa ba a samu ruwan sama babu a samu dukkan tsirai da ake amfani da su su zama suna babu aminci cikin gidanka da iyalanka sai zama babu amincin mutane a hanyoyin jeji babu aminci tsakanin mai mulki da talaka babu komai da komai na arziki da ake samu na yalwa babu shi to duk ayyukan ɗan adam ne ko ya hana zakka ya ci sallah ya yi saba wa Allah kan abin da Allah ya hana ya yi kashe kashe to wa'annan laifuka su ne suke karuwa da su tsaka wa ɗan adam zaman shi na lumana a cikin rayuwar ta duniya shine ubangiji yana ce barna ta tsaraka kuma ta bayyana a birni da ƙauye a jeji da gari da ruwa da waje duka gaba ɗaya ɓarnar ta yaɗu. To me kawo nan ɓarnar? Ubangiji na ta bi ma ka sabat aikin nan. Allah Ubangiji yana shirya waɗannan wahalhalu wato saboda abin da mutane suka aikata daga abin da mutane suke aikatawa yau da kullum. Don me Ubangiji yana musu wannan liyuzikahum ba'd alladhi wato amil don ya ɗanɗanar musu sakamakon wasu ayyukan da suke aikatawa na asha wannan shi ne dalili saboda ne Allah yana musu wannan la'allahu yarji'un ba don ramuwar gayya ba ne a Allah ya fi ƙarfin haka ba yana yi don wani ɗin nan na umarce shi ya yi bari in goda mishi a'a ita ma ba wani goji tsakanin Allah da halittarsa amma yana kawo musu irin waɗannan bala'o'i saboda su tuba su koma su bi hanyar tuba su koma su bi hanyarsa wanda ya aiko annabawansa da manzanninsa kuma ya saukar da littafansa da isa. Kul ka ce musu Kul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl. Kul ka ce musu ya Muhammadu. Shin ko ku jahilai ba ku yi karatu ba? to ku yawo mana a cikin duniya ku yawo a cikin duniya ku duba abin da ya sami waɗanda suka kangare daga hanya can gabanin su mutanen da na da can sun kafurce sun ji din annabawa sun fi aikata abin da Allah ya umurce su da shi cikin littattafan da aka saukar da ya same su ku yawo mana ku gani kamar yadda yana faɗa shi wata aya a falon yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azan yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur to me yasa ba su yawo a duniya su kasance suna kallo suna fahimta abin da ya sami waɗanda suka nuna su a da me yasa ba su haka ba wato ubangiji ya ce waɗannan al'ummu da suka wuce kana asawhum mushrikin yawancin su mushrikai fa ake a cikin su akwai waɗanda ba mushrikai ba haka manzo Allah ya bayar mu labari idan kamar kanna ta yaɗu matsannata suna tsanna ko kuma waɗanda suna kuna da iko ko kuna da basira ko kuna damar hana su ba ku hana ba bala'i in ya sauka zai shafe ku ku da su duk gaba daya sai sa nan ubangiji ya ce kana akhamuhum mushrikin yawancin su mushrikai ne amma ka ɗan su ai mu'minai ne amma duk da haka Allah ya halaka da su duk gaba gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa zamani yana kawo wasu mutane suna zuwa Ka'aba sai Allah ubangiji saboda fushinsa da su ya halakar da su ya nutsar da ƙasa da su baki ɗaya ƙasar ta haɗe shi ne umul mu'minina kalama wajen waya a aisha sun ce maka ya manzo Allah to wayannan waɗanda sun saba wa Allah dama su sun dole sun sun rushe saba ko kuma suna kokarin rushe saba suna sharri to mu'minai ba waɗanda su ba su yi komai ba annabi ya ce mata in barna ta yaɗu a ƙasa masu iko suna nan sun ki hana barnar malamai sun hana faɗin sun bar faɗin gaskiya mumini sun wato sun hana kansu aikata abubuwa masu kyau to idan bala'i ya sauka zai gama kowa da kowa amma gobe a lahira sai su tafi a bisa miliyoyinsu mutumin da yana da imani tsoro ya hana shi ya yi wa'azi ya faɗi gaskiya a nan duniya da bala'i zai same shi kamar kowa gobe a lahira kuwa in Allah ya sai idan masa ba ya tabbatar masa cewa yana da imani zai tashi cikin mu'minai ya tashi lami lafiya amma duk da haka dai mutum ya sani barnan da take samun mutane a rayuwarsu ta duniya wajen tsadar kayayyaki tsadar abinci rashin aminci na fuskar siyasa, rashin aminci na fuskar arziki, rashin aminci wajen tarayya ko zaman tarayya, duk waɗannan abubuwa da suke samun mutane yaɗuwar tsare hanya, yaɗuwar wato kashe-kashe da zubar da jini, waɗannan abubuwa duka suna tashi ne daga ayyukan ɗan adam, daga ayyukan jama'a. Saboda haka dole mutane su yi la'akari da wannan. Za su ce a a yi sarakuna ne sun ne sanadiyar wannan na a'a sarakuna suna da nasu kai kuma in sarkin kanka sarkin gidanka Allah ubangiji ya sani ya sani ya sani kowane mutum yana da mulkin sa a bisa gidan shi kamar yadda dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin cewa kowane mutum yana wato yana jagoran halin gidan shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والرجل راع الولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقلنا حديثي يا نونا أشبع في سلاكنا كلهم بآء متم ما تنشي تنشي amma ‘yan aikin shi bayan shi duka sun shiga ciki za mu tana da gida tana da iyali tana da kuma wasu ‘yan boyi da suke maka aiki to kowannen ku kuɗi yana aiki din nan bai sani ba amma duk ayyukan nan Allah ne ya sanya muku kuɗi har ɗan boyi da kake biyan sa a don duniya ba halitta ka ba Allah ya rubuta maka irin abincin da yake ci a gidanka da abin da zai zo ya yi aiki na gidanka yana samun arzikinsa daga wannan wato ba kai ne kana ba shi ba hakika Allah ne ya rubuta maka amma lokacin shi yayi kai ya ta da wannan bukata zuciyarka a dole sai na samu wannan bukata to saboda haka ashe ba za ka raina shi ba in kana da basira za ka san Allah ne ya turo shi ya kawo to yi aikin sa in ya gama shi amma ba za ka maida wato kanka wani ilahi shi kuma ka maida shi bawa a karkashin ka ba a saboda kowannen ku wato shugaba ne sarki ne amiri ne cikin rayuwarsa kuma kowannen ku abun tambaya daga sarautarsa da abin da yake kula da shi da abin da yana hukunta gaba ɗaya saboda haka ayar nan tana da muhimmanci kwarai gare wasu yi wasu yau gobe wasu yau na abu da kuma da tana sa mutum shi ko aha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa la haddu yuqamu fil ard wato haddi guda idan an tsaida shi a ƙasa wato haddi kamar dai an yi wa mutum wanda ya ya yi kazar ko kuma ya yi zina an yi wanda bai taɓa yin aure ba zai iya wato an yi mishi wato wanda bulala da mutumin da ya yi mahmusan babba ya yi gida a kashe shi ko wani abu wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya yanke hannu wani a yanke hannu ta da ta wani da da haddun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahli hadhihi an yunfaru 40 wa min an yunfaru 40 sabah ma'ana dai wa haddi ta da ake tsayar da shi a kasar musulmi alherin da za a samu gargare shi da jama'a gabaki ɗayansu ya fi amfanin da ake samu daga ruwa a wato ruwan sama in ya sauka kwanaki a ƙarshe wato ma'ana ya fi damina guda saboda haka wato ayyukanmu lalle lalle abubuwa ne waɗanda za a tambaye mu a kan dole mutum ya yi hankali saboda haka a ƙarshen zamani lokacin da sayyidina isa zai sauka sai aiki da shari'ar musulunci zai daidaita komai da komai lokacin ne an ce yana kasha kashe alfajir yana karya cross kuma yayi zai soke jizya da mutane suke biya duka duka gaba daya a lokacin ba a karɓar kowa komai sai musulunci daga mutum a lokacin ne ubangiji zai kace duniya zan zan da mabiyan sun tafi ya juju wa sun tafi sai a tsarkake ƙasa sai a ce ma ƙasa duk wata albarka da take take cikin fitar sai kaga ana samun ma'adinai iri iri waɗanda ba a zaka ba ana samun ya kasa ta fitar da abin da kin wato kin tattake ta fitar abin da yake sai guna haka aka gaya musu ko guna haka aka gaya musu aka ce kwaya ɗaya na rumman mutane jama'a nawa da za su ji a cikin hakuri haka nan da sauran abubuwa duk Allah zai sa albarka a cikin zai sa albarka a cikin su. Saboda haka jama'a, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi yana cewa innal fajira idza mata wato mabarnaci mutum mai ya kafarna a ƙasa mazinaci mashayi mai tsare hanya ɓarawo mai tsariya mai haɗa kan mutane mai yin suna tsakaninsu da dai waɗannan in ɗayansu ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya in wannan ya mutu فالسريق العباد والبلاد والشجر والدواب wato mutane da halitta mutane da sauran halitta da ƙasashe da itatuwa da tsirai da dabbobi duk suna suna kuku da gare shi wato suna jin daɗin mutuwa mutuwarsa saboda sun rabu da kare da yake samun su ta hanyar shi ba ba domin abin da suka aikata ba to mu gane rayuwar nan gaba ɗaya duniya kamar gida ɗaya ne idan ka ce mutanen gida na ɗin nan wanda yana so ya ko wani inda yake kwana ba ruwana wanda zai rushe wani abin nan ba ruwana wanda zai tsalle wani gefe ya yi kofar da kansa ba ruwana wanda zai sa wani windo da wata rana gidan ma duk zai faɗi a to saboda haka wato abin da muke so mu sani jama'a ku gane maban duk inda ake jama'a to wasu su suna barna wasu su hana idan ba su hana ba to bannan za ka zo ka same su duka da su Allah ya kiyaye فأقم وجهك للدين القيم من